ya kawami maliya a da hukum wa ya kawami ya ku mutane maliya mai ke gare ni ne a da hukum ni ina kiran ku ilan najati zuwa gidan tsira wata da unani ku kuna kira na ilan nari zuwa gidan wuta ta da unani kuna kira na ne ne a kafara billahi da in mutunce mu Allah wa ushrika bihi hada shi da wani malai sabibi ilmun abinda ne zama ba ne da sanin shi inna ma ta da unani ilai kuna kira na zuwa gare shi li a abu da hudan in bauta mashi ainihin salahu da waton amsa kira bai zamo ba gare shi ai istijabatu da watin shine amsa wa kira fi duniya nan duniya wala fil akhirati ko ko ranar lahira wa anna maraddana sanade makomin mu ta tabbata marji'ana makomin mu ila Allah zuwa ga Allah wa annal mutarifina kaga masu bannan nan alkafirina kafirai kuma ashabun nari shine ma'abuta gidan wuta fasa tazkuruna da sannu za ku tuna idza ayantu mul azaba idan kun ga azabar Allah za ku tuna ma aqulu lakum abinda nake gaya muku wa ufawwila amriya ila Allah ni dai ina mika al'amari na ga Allah inna Allah basirun ai Allah mai gani ne bil ibadi ga bayi ne qala zalika ya faɗi haka ne lamma tawa'aduhu yayin da suka yi mashi alƙawali bi muhalafati dinihim da saba wannan na addinin su fa waqa wallahu sai Allah ya kiyaye shi ko ya tsamar da shi sai ya ace ma makaru mummunan makircin da suka shirya bihi gare shi min alqatl na kisa wa haka aina zala ya sauka bi ali fir'auna ga jama'ar fir'auna qaumihi mutanen shi ma'ahu tare da shi fir'auna din nan su al'azabi mummuna azaba ta sauke musu algaraku shine nutsewa cikin ruwa summa nar sannan kuma aka sanya su wuta yura luna suna bijirowa ala ya hagari ta ayyuhura kuna ana kona su bi ha da ita wutan nan guduwan safiya wa ashiyan da marifi ai sabahan wa masa'an wa yawma taqumu sa'at kuma ranar da za a tsaye da tashin alkiyama yuqalu ana cewa udhulu ku shiga ya ali fir'auna ya ku jama'a fir'auna ku shiga a shaddal azabi mafi tsananin azaba ai azabi jahannama ita ce azaban nan ta wutar jahannama وفي قراءة يازو أو نكرات وفتح الحمزة وكسر الهاء أي أمر للملائكة ومرنيني دقوا جم ملائكو وذكركتنا إذ يتهاجونا لوك أشند سكي جايايا يتهاسم الكفار لوك أشند كافري سكي جايايا في النار أجدا متى ويقول الضعفاء masu rauni suna faɗa lallazi na stakbaru ga waɗannan da suka yi girman kai inna kunna lakum taba'an mu mun zama masu bi muke gare ku ai jam'u tabi'in jam'i na mai bi fa hal antum mugununa shin ba ku zama kuna tunkuɗewa ba anna gare mu ai dafi'una anna nasiban ba ku tunkuɗe mana wani yanki minan nari na wuta qala allazina stakbaru sai waɗannan da suka yi girman kai sukan faɗa inna cewa mu kullum dukkan mu fiha muna cikinta inna allaha cewa Allah kada hakama bainal ibadi ya zartar da hukunci tsakanin bayan shi ba da halal mu'minina aljannata Allah ya sanya mu'minai gidan aljanna wal kafirina nara su kuma kafirai Allah ya zuba su gidan wuta wa qala allazina fin nar waɗannan da ke cikin wuta sai suka faɗa le hazanata jahannama ga masu tsaron wutar jahannama wadda rabbakum ku kirayi ubangijinku ya haske ku anna ya sauƙaƙe mana yau yauman a wannan yini ai kadara yomin ya sauƙe mana gwargwadon wuni guda min al'azabi na azabar wuta kalu sai suka ce ai hazanatu su masu tsaron wutan nan ta hukuma awalam takum tatikum rusulukum bil bayyinati shin manzanninku ba su zo muku da hujjoji ba bil mu'jizati ba su zo muku da mu'jiza ba az-zahiratu wadda take tsakar sarari qalu sai suka ce bale lalle sun zo mana ay fa kafaru sai suka yi butulci bihim da su manzannin nan qalu sai suka ce fa da u ku kira antum ku fa inna cewa mu la nashfa'u lil kafirin ba mu ceton wanda a kafiri qala ta'ala sai Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirina ai addu'an nan ta kafirai bata zamo ba in lafiyar lalin face suna cikin basa in idamin suna cikin rashi inna cewa mulana nasoro rusulana za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhadu da kuma ranar da shaidu suke tsayawa jam'u shahidin jam'i ne na mai shaida wa humul mala'ikatu sune mala'iku ya shahaduna lirrusuli suna yin shaida ga manzanni bil balagi da cewa sun isar da manzanci wa alal kuffari kuma za su yi shaida ga kafirai su mala'ikun nan bit takzibi da cewa ai sun karyata manzannin da Allah ya aiko yawma la yanfa'u zalimina ma'azratuhum ranar da kawan hanzarin azzalumai bai musu umfani ya zo bil ya'i wa ta'i ai quzurum uzurin su ba da wani umfari law itazaru ko da za su kawo hanzarin walahumul la'anatu inuwa ta tabbata gare su ayyala bu'udu shine nisan ta mina rahmati daga barin rahamar Allah walahum su'ad dar mummunan gida ya tabbata ga kafirai al'ahirat ranar ƙarshe aihiya shiddatu azabiha shine tsananin azabar wuta wala kada atayna musa hudi wa awratana bani isra'ila alkitaba hudan wa zikri wa ulil albab wala kada atayna musa hudan mun ba annabi musa shari'a ayat taurat shine mun ba shi littafin at-taura wal mu'jizati kuma mun ba shi mu'ajiza wa warasana bani isra'ila alkitaba mun gadar da littafin nan na at-taura ga bani isra'ila min ba da Musa bayan zuwa annabi Musa hudan wannan littafi shari'a ne hadiyan mai shiryawa ne wa zikira kuma tunatarwa ne da ulal albabi ga ma'abuta hankulla ai taskiratan tunatarwa ne la ashabil uquli ga ma'abuta hankali fasbir inna wa'adallahi haqqun واستغفر لذنبك وسبي بحمد ربك بل... بحمد ربك بالعشي والبكير فصبر يا محمد يا رسول الله كتيك يا هنقلي إن وعد الله كاغا على قولين الله بنصر أوليائه da cewa zai taimaki masoyan shi haƙon wannan alkawali gaskiya ne wa anta da kai wa manitta ba aka da waɗanda suka bi ka minhum daga cikin muminai wasta gafir ka nemi gafara li zambika ga zunubin al'ummarka li yustanna bika dan ai koyi da kai annabi wasabbihi kai tasbihi salli kai salla multabisan kana mai cudanya bi hamdi rabbika da godiyar ubangijin kabil ashi lokacin marece wa hawa min ba'di zawali shine bayan karkatawa rana wal ibkari da kuma safiya ai salawatul hamsu lokacin salloli biyar innal ladina يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين سندي ودنن يجادلون da suke yin jayayya fi ayatin lahi ga ayoyin Allah alqur'ani shine alqur'ani da gairu sultanin ba tare da wata hujja ba burhanun ba wani dalili a tehum in ma fi sudurihim da abin abin da yazo musu ba komi cikin kirizan su illa kibru sai dai girman kai takabburun girman kai wa dama'on da tsammanin an ya'alu alaika wai za su hau bisa gare ka ai mahun bi baligihi ba su zama suna isa ga biyan bukata su wani Allah ya dora kafiri kanka annabi fasta is kai dai annabi ka nemi tsarin Allah min sharrihim daga barin sharrin matsiya ka nemi tsari billahi ga Allah dan mi innahu cewa shi Allah huwa sami'u shine mai ji da aqwalihim ga zantukansu kalbasiru kuma shine mai gani bi a hawalihim da irin halayensu لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
la halqu samawati wal arli kaga halittar sammai da kasai da an tun farko akbar shine mafi girma min halqin nasi daga barin halittar mutane maratan saniyatan a shudi na biyu wa hiya la ya'adatu shine saki halitta walakin na akasaran nasi amma kaga mafi yawan mutane ai kuffar makka ta kafiran makka la ya'lamu na zalika su ba su san haka nan ba fahum su kafiran maka kal a ama kamar makaho suke wa man ya lahu wanda kuma ya san annabi ya san alqur'ani kal basiri shi kuma yana tamkan wanda yake mai gani wa ma ya ta'allani wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير أي da makaho. da mai gani ba su zama ɗaya la har abada ba su zama ɗaya wallazi na amon waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai kowane muhsin shine mai kyautatawa aiki mai imani kenan walal musiu ko ko wanda yake mai munanawa fihi ziyadatun akwai ƙari a cikin shi aka ce la da mai imani da mai sabon Allah har abada ba su zama ɗai kalilan ma ya tazakkaruna ai kaɗan ne masu azantuwa ya ta izuna kaɗan ne ke wa azantuwa ya zo bilka wal yaɗi ai tazakkuruhum tuna ta tunanin nan nasu kalilin kankani ne jiddan kwarai inna sa'ata inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin akasaran nas la yu'minun inna sa'ata ka sani dai shi tashin alkiyama la'atiyat wallahi mai zuwa ne la raiba shakka babu kokonto fiha a zuwan wannan rana ta tashin alkiyama amma walakin na akasaran nasi kaga mafi yawan mutane la yi nuna ba su ba da gaskiya ba biha da zuwan ranar tashin alkiyama wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakiri wa qala rabbukum ubangijin ku ya faɗa yace ud'uni bayina ku roƙe ni astajib lakum in dai kun roƙe ni zan amsa muku ai ai buduni ku bauta mini in ji Allah wasu buko sai in yi maku sakamako duk karinatin ya zo da kusantawa ma ba da hu abin da ke bayan shi innal lazina sani dai waɗannan in ji Allah ya stakabiruna da suke girman kai an ibadati daga barin roƙona sai da hulu na jahannama wallahi da sannu za su shiga wutar jahannama ya zo bi fatah da ya'i wallan milaha wa bil akasi ai da sannu za su shiga wutar jahannama dahirina suna kaskantattu sagirina suna kaskantattu tunda ba su roƙon Allah Allahu Allahu allazi ja'ala lakum al-laila litarqulu fihi wan-nahara mubsira inna Allah lazu fadlan 'ala an-nas ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله أبنجي الذي جعل لكم الليل شيني وند يسنيا مكو دري لتسكنوا دنكو نسو فيه أتكن دار والنهار ita kuma rana ya yi muku ita ne mubsiran dallura ai isnadul ibsari an danganta gani ga ita rana ilaihi gare shi majaziyun wannan majazi ne la'annahu don cewa shi yau fihi ana ganin komi da komi da rana inna allaha sanadai shi Allah lazu falalin wallahi ma'abucin falala ne alan nasu ga mutane amma walakin na akasaran nasi kaga mafi yawan mutane dai la yashkuruna Allah ba su gode ma Allah ga ni'imar da ya masu wala yu'minuna ko ba su ba da gaskiya da maganganun Allah zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa'ane tufakun zalikum wallahu to ita ba ku sani ba mai maganar nan shine ubangiji rabbukum ubangijinku haliku kulli shay'in shine mahaliccin dukkan komai la ilaha ba wanda ya isa a bi shi illa huwa sai dai shi ba an ne tufa kuna dan me kuke juyawa fa kaifa tusarafuna dan me kuke juyawa alal imani ga barin bayar da gaskiya ma qiyamul burhani gashi an tsayan muku da hujjoji kazalika كذلك يوفق الذين قالوا بآيات الله يجهدون kazalika haka nan dai yufaku suke kage allazina kanu su ne waɗanda suka kasance ya jahaduna suna musu bi ayatin lahi da ayoyin Allah aya mu'jizati yi shine mu'jizar shi aya misal ibtiha wala'i misalin irin ƙaryar da waɗancan na farko suka yi watteka su ma waɗannan haka suke ƙagen ƙarya su jingina mu Allah Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allahu Ubangiji allazi ja'ala lakum al-arla shine wanda ya sanya muku ƙasa ƙarara wurin tabbata was samaa yayi muku sama bina'an rufi sakafan rufi ne wa sawwarakum kuma ya suranta ku fa hasana suwarakum kuma ya muku kyakkyawar sura ku mutane wa razaqakum kuma Allah dai ya azarta ku yana ɗai ya bata daga abubuwa masu tsalki zalikumullahu wannan dai shine ubangiji rabbukum ubangijanku fatabarakallahu albarkatun shi sun da sun yawaita rabbul alamina shine ubangijin talikai huwal هو hayyu الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين huwa hayyu Allah shine rayayyen sarki la ilaha ba abin bauta ma da gaskiya illa huwa sai dai shi fada'uhu to ku bauta mu Allah uqubuduhu ku bauta mu Allah mukhlisina lahu dina kuna tsallakace addinin ku domin Allah mina shirki ku rabu da aikin kafirci alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاء بال لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
Kol annabi ka gaya masu inni ni dai nuhitu an hane ni ana abu da lazina ta du'una in bauta ma wanda kuke bauta ma ai ta abuduna wanda kuke bauta ma min dunillahi ba Allah ba lamma ja an yal bayyanatu lokacin da hujjoji suka bayyana gare ni ai da la'ilut tauhid da dalilan nan na kaɗai ta Allah hujjar ta bayyana min rabbi ta zo mini daga ubangiji na wa umirtu kuma an umarce ni an usilima in miƙa wuya na da rabbil alamin daga ubangijin talikai huwallazi هو الذي khalaqakum خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم ثم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفيه من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
huwallazi shi dai ne sarkin nan halakakum da ya halarce ku min turabin ya halarce ku daga turbaya da halke abikum adama minhu ya halarci annabi babanku annabi adamu daga turbaya ne summa min nutfatin sannan aka yi ku daga digon mani mani shine mani summa min alaqatin kuma aka yi ku gudan jini damin shine jini galizin mai kauri summa yuhurjukum bayan haka nan sai Allah ya fitar da ku difilan kuna yan kananan yara bi ma'ana a dafalan kuna yan kananan yara summa yuhyikum sannan ya wanzantar da ku litablugu ashuddakum don ku kai cikan matuƙar ƙarfinku ai ta kamul ƙuwatukum shine cikar ƙarfinku min salasi na sanatan cikar ƙarfin daga shekara talatin ne ila arba'ina zuwa shekara arba'in to an gama ƙarfi sai ci baya sun malita kunu shiyuhan bayan haka nan kuma sai ku zama tsahi ya zo bilan mai shi ne wa kasariha wa minkum yana daga cikin ku man yutawaffa wanda Allah ke karɓar rayuwar shi min qablu kafin ya kai matukar karfin ay qabala la ashaddi kafin ya kai matukar karfin shi washayuhati ko ko kafin ya tsufa sai ya mutu ba ala zalika bikum Allah ya aikata haka ne gare ku lita ishu domin ku rayu wanda ta bulugu ajalan kuma ku isa ga ajali musamman wanda yake abin ambato wakatan lokaci mahadudan wanda aka iyakance muku na rayuwa wala allakum ko cewa ku ta ake luna za ku hankalta ga dala'ilat tawhidi dalilan nan na kaɗai ta Allah fa tu'minuna ku zo ku ba da gaskiya wallazi wallazi huyi wa yumit فإذا قضى الأمر فإنما يقول له كن فيكون هو الذي shi dai ne sarkin nan ya huyi da yake rayawa wa yumitu kuma shi ke karɓar rai bai za kala amran idan Allah ya tashi zartar da al'amarin shi ay araja ida da shay'an yannafi samar da wani abu fa innama yaqulu lahu kun sai ya ce mu abin ya kasance faya kunu sai ya kasance ya zo da lammin nuna a ce faya kunu wa fata ya haku a ce faya kuna ya zo bisa kadiri an ayyujada za a samu abin a kibal irada ta karshen yadda Allah ya nufi allati hiya ma'ana laqawlil mazkuri alam tara ألم ترى ألم ترى إجا- ألم ترى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون alam tara shin yanzu ba ka gani ilallazina ga waɗannan yujadiluna da suke yin jayayya fi ayatin lahi ga ayoyin Allah alqur'ani shine alqur'ani anna kaifa yusrafuna dan menene suke juyawa anar imani ga barin bayar da gaskiya da alqur'ani allazina kazzabu الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون allazina kazzabu sune waɗannan da suka ƙaryata bil kitabi da alqur'ani wai bama arsalna bihi rusulana kuma suka ƙaryata abinda muka aiko manzannin mu da shi min tauhidi na kaɗaita Allah wal ba'si suka ƙaryata tashin alkiyama wawan kuffaru makka sune kafiran makka to fa sawfa ya'lamuna ay da sannu za su san hukubata takazibihim azaban nan ta ƙaryata manzanni da suka yi da littattafan da suka zo masa da su izla agala لغلال في أعناقهم وسلا- وثلاث يسحبون izla agalalu lokacin da kukwami ya kasance fiya a naƙihin a wayayensu iz bi ma'anar iza wasalasil da kuma sarƙoƙi aɗafon wannan aɗafi ne alal agalali fata kunu sai ta zamo fila a naƙi a cikin wayayensu aw mubtada on ko ko mubtada ne habaruhu labarin mubtada mahzufin abin shafewa ne ai fi arjulihim a cikin kafafuwansu aw habaruhu ko ko labarin shi dai yusahabuna ana jan su ayyajruna ana jan su bi hada ita wannan sarkar tauta fil في hamini الهميم ثم في النار يس- يسجرون fil hamimi a cikin zafin wuta ai jahannama cikin wutar jahannama sun mafin nari yasjaruna sannan ana hura su da wutar jahannama ayyukaduna ana hura su a cikin wutar jahannama ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا أنا بل لم تكون تدعوا من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين ثم قيل لهم sun makila lahum sannan a ce musu tabkitan dan kawaitawa aina ma kuntum tushrikuna min dunillahi ina waɗannan da kuke hada su da Allah ba Allah ba ma ahu kuke hada su da Allah wa hiya al-asnamu sune gumaka qalu sai ka ji sun ce rallu ai gabu anna sun buya sun ban mu bamu gansu ba bala na rahum yau kan bamu gansu ba ba ba haka ba lam na kun na da'u min qablu shay'an ai bamu zama muna kiran wani abu ba kafin zuwan wannan rana an karu ibadatuhum iyaha sai suna musun cewa wai ai ba su ma bauta mu goma kan ba sun ma'uhu lera sannan a halarto da su ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innakum kuɗin nan wa mata abu duna da wanda kuke bauta mu min dunin lahi ba Allah ba hasbu jahannam dukkan ku rabon wutar jahannama ne ai wa kuduha da ku za a hura wutar jahannama kazalika haka nan ay misra irlalaha wala il mukazzibina misalin bata waɗannan masu ƙaryatawa annabawa yuridullahu al-kafirina haka Allah yake batar da kafirai wa yuqalu lahum ana faɗi gare su aylan kuma zalikum بما كنتم تكرهون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرهون
zalikum wala azabu wannan azaba da kun ka gani bima kuntum ga abin da kuka zamo ne ta farahuna kuna jin daɗi da shi na farin ciki fil arla a bayan ƙasa da gayar haƙƙi farin cikin ba na gaskiya ba min al ishraki na aikin shirka da kuka yi wa inkari al ba'si da musulunta shan al kiyama wa bima kuntum tamrahuna da abin da kuka zama kuna jin daɗi na yalwa aikata tawassaquna kuna yalwatawa fil ma'asi cikin sabon Allah ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين hulu ku shiga abuwa ba jahannama ƙofofi na wutar jahannama halidina kuna masu dawama fiha a cikin wutan nan fa bi isa masawal mutakabbirina ai makoman masu girman kai ta yi muni ma'awa ita ce makoma su wutar jahannama فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون na'am fasabir annabi kai hakuri inna wa'adan lahi kaga alƙawalin Allah da ya bi azabihim na cewa zai azautar da su haƙon wannan alƙawali wallahi gaskiya ne fa in ma nuriyannaka in ma dai mu nuna maka ya zo fihi in asharbiya akwai in ta sharaɗi muduga mutum wadda ake tunkwada ta cikin karatun wa ma ita koma za a datun za a dace tuwa kido ma'anar sharɗi tana ƙarfafa ma'anar sharaɗi a walal fi'ili wa nunu shi kuma nuni tuwa kido ahiru tana ƙarfafa ƙarshen magana ma nuriyan naka in ma dai mu nuna maka ba'alal lazina idom sashen abin da muka yi musu tanadi bihi da shi min al'azabi na azaba fiha ya tafi a cikin rayuwarka wa jawabu sharri jawabin nan na sharri mahzufun ai abin shafewa ne ai fa za ka shine wannan aw na tawaffayan naka ko ko mu karbi rayuwarka ka tafi gidan rahama kabla ta'azibihim gabanin azabtar da kafiranka to fa ila yana da yurja'una duk su yi su gama gare mu za su dawo yan ji Allah banu azibhum sai mu yi masa azaba a shaddal azabi mafi tsananin azaba wajen fal jawabul mazkuru jawabi da aka ambata nan ya zo lil ma'dufi domin hadafi ne fakat bakin nan wala qad anzalna rusulan min qablika minhum man qassasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقاصر هنالك المبطلون
ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلا حقيقة ما أيكم منزني من قبلك غبان زوانك النبي minhum daga cikin su man kasasna alayka akwai waɗanda muka baka labarin su annabi wa minhum yana daga cikin wasu annabawan mallamun naqasus alayka wanda bamu baka labarin su ba ruwaya an ba da ruwaya cewa annahu ta'ala Allah madaukakin sarki ba asa samaniya ta'ala fa nabiyyan Allah ya aiko annabawa guda dubu takwas araba ato alafin dubu hudu daga ciki min bani isra'ila suna cikin bani isra'ila wa arba'atu alatin su ko sauran dubu hudu din min sa'irin nasu daga sauran mutane ne wa ma kana da rasulin bai zamo ba ga wani manzo minhum daga cikin su an yi atiya bi ayatin ya zo da wata aya illa bi iznillahi sai da iznin Allah la'annahum dan cewa su abidun bayi ne marububu na ababen bautawa ai Allah suke bauta mawa fa iza jaa amrullahi idan umarnin Allah ya zo bi nuzulil azabi da saukar da azabar sha'anal kuffar daga kafirai quliya sai yayi hukunci bayanan rusuli tsakanin manzannin nan nashi wa mukazzibiha da masu ƙaryata su za a yi hukunci ran nan bil haƙƙi na gaskiya wa hasira huna da kalmuduluna waɗannan da suke ɓanna ranar alkiyama sun tafka asara ai zahara qala'u hukunci ya bayyana wal husran da asarori lin nasu ga mutane wa hum hasiruna suna masu yin asara fi kulli wakatin a kowane lokaci na rayuwarsa ta duniya abula zalika kafin su zo ranar alkiyama الله الذي جعل لكم لنعاما لتركبوا منها ومنها تأكلون na'am
الله الذي جعل لكم
Allahu allazi Ubangiji shine sarkin nan ja'ala lakum an'ama da yabba ya sanya muku dabbobi na ni'ima kila aka ce al-ibl shine raqami hasatan shi aka kebe wana anan wa zahiru shi ko zahirin magana da aka ce an'ama dabbobi na ni'ima sai aka ce wal baqar banda raqami sa ya shiga ciki wal ganamu awaki suna ciki litarkabuha Allah ya yi maku su domin ku hau min ha daga cikinsu akwai wa'anda za ku hau wa min ha ta kuluna akwai kuma wa'anda za ku ci daga cikinsu kamar tumaki da awaki walakun fiha ولكم manafi'u فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون Na'am. walakun fiha manafi'u kuma akwai abin amfani gare ku cikin dabbobin nan min darri kamar tsigiran nono wan nasali da samun ƴaƴan dabbobin wal wabari ko ko ku cire jijiya ku yi amfani da ita wasufi ko ko ku cire fata wale tablugu ala hajatan kuma ku isa ga biyan bukatocin ku akan dabbobin nan fi sudurikum irin ha bukatocin da ke cikin kiran zanku hiya hamulul asqali shine ku dauki kaya masu nauyi akan dabbobin ilal biladi zuwa wasu garuruwa wa alaya gare su ne su dabbobin filbar da anan sarari wa alal fulki haka nan ga jirage a sufune jirage na ruwa filbar a cikin kogi ta tuhumaluna haka kuke daukar kaya wayurikum ayati ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون wayurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyin shi ne daban-daban to fa ayya ayatin lahi dallata ala wahdaniyatihi tunkiruna shin wace aya ce cikin ayoyin Allah kuke musu da suke nuna muku Allah shi kadai ne istifhamu tawbiwan wannan tambaya ce ta zargi wata zikirun da kuma tunatarwa ay ayya ashahurin shin wanne ne ya fi bayyana min ta'anisi daga matar tashi afalam ya أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون
afalam yasiru shin yanzu ba za ku tafi ba fil arli a bayan ƙasa fa yanzu ku yi dubi kaifa kana ake wacin lazina min qablihim su duba su ga ya ƙarshen na gaban su ya kasance kanu sun zamo a kasara minhum su ne mafi yawa daga gare su wa ashadda quwwatan kuma sun fi su tsananin ƙarfi wa asaran fil arli sun fi su gurabu a bayan ƙasa min masani'a kamar wurare na aiki wa kusuran da katangin ne shine gidaje ba ma a gana anhum ma kanu yaksibuna duk abin da suke aikatawa nan duniya bai wadatar da su komi ba ranar alkiyama falamma ja فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون falamma ja'atuhum rusuluhum lokacin da manzanninsu suka zo musu bil bayyinati sun zo musu da mu'jiza ala mu'jizati mu'jiza az-zahirati wadda take tsaka sarari harihu sai suka yi farin ciki ayal kuffar su kafiran nan suka yi farin ciki bi ma indahum da abin da ke ga su manzannin na ayi rusul manzanni min ilimi na ilimi da Allah ya ba manzannin sai suka nuna farin ciki amma faraha istihza'in wannan suna farin ciki ne na izgilanci wala hikin kuma suna masu annabawan nan dariya munkiri na lahu suna masu musan abinda annabawan suka ce an aiko su da shi wa haka aina zalabihim ya sauka yau gare su ma kanu abinda suka kasance ya sahazi'una suna yin izgilanci bihi da shi ayal azabu yau kam azabu Allah ta sauka gare su فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين نعم
falamma falamma ra'au ba'asana lokacin da suka ga tsananin azaban mu ai shiddata azabina ita ce tsananin azaban mu kalu sai sukan ce amanna billahi yau kam mun yi imani da Allah wahdahu shi kadai wa kafarna mun butulce bi makon nabiyi mushrikina ga abinda muka zama mana hada Allah da shi sune gumaka to falam yaku yanfa'uhum
فلم imanuhum يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقاصر هنالك الكافرون نعم.
فلما Eh?
أي فلم يكن falam yaku yanfa'uhum imanuhum a ran nan imanin su bai masu amfani tunda an bar duniya gaban Allah ake lamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga tsananin azaban musu sai sun imani da Allah to wannan imanin bai masu amfani sunnatullahi wannan tafarki ne na Allah na subuhu na sabta shi ta zo alal masdar bi fi'ilin da fi'ili muqaddarin abin kaddarawa min lafzihi daga lafazin shi da yace allati kada halat wannan da ta shuɗe fi ibadihi a cikin bayi ne fil umami a cikin al'ummomin da sun ka shuɗe Allah yanfa ahumul iman imani baya masu amfani wakatan nuzulul azabi lokacin da za a saukan musu da azaba wa hasira wana da kal kafiruna waɗanda suka yi aikin kafirci kam sun taɓe wannan lokaci ai ta bayyana husranuhum hasara su ta bayyana li kulli ahadin ga kowane ɗaya wa hum hasiruna kuma su masu asara ne dai fi kulli wakatin a kowane lokaci kabala zalika gabanin zuwan sarana alkiyama سورة فصلت مكية وهي ثلاث وخمسون آيات بسم الله الرحمن الرحيم حم- تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم هيميم الله أعلم بمراده به الله شيء abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda biyu tanzilon wannan littafi saukakke ne minar rahmani daga mai rahama arrahim mai jan kai mubtada'un wannan mubtada ne kitabun littafi ne habaruhu labarin littafin fussilat ayatuhu an bayyana ayoyin shi ai bayyana an bayyana su bil ahkami da hukumce hukumce wala qasasi da kissoshi wala mawa'izi da yan wa'azi qur'anan alqur'ani ne arabiyan wanda yazo da lugga ta larabci halu wannan hali ne min kitabu daga kitabu da kace bi sifatihi da sufofin shi ya zo ne da kaumin ga mutane muta'alliqun shi kuma da kaumin da kace an jingina shi bi fussilat ga mutane ya alamuna domin su sani ai ya fahamu na zalika su fahimci abin da ƙwar'anin ke nufi wa humul arabu su ne larabawa بشيرا bashira ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون bashiran shi alƙur'ani mai bushara ne da aljanna sifatu ƙur'anin siffa ce ta alƙur'ani da kace bashiran wa naziran kuma mai gargadi ne daga barin wuta fa'arala duk da haka sai suka kau da kai ga akasarahum mafi yawansu fahim su la yasma'una ba su jin karatun alƙur'anin sama a ƙabulin ji irin na karɓa da yadda wa ƙalu وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا آملون
wa ƙalu sun faɗa linnabiyi ga ma'aiki mai tsira da aminci sai suka ce wai ƙulubuna zukatanmu fi ake natin suna cikin rufi a gaɗiyatin suna cikin rufi min mata da una ilaihi ga barin abin da kake kiran mu zuwa gare shi wa fi azane na wa kalon kuma akwai nauyi a kunnuwanmu kalon akwai nauyi watan ba miji mu yadda wa min bainina tsakaninmu wa bainika da tsakaninmu da kai hijabun akwai wani hijabi helafon akwai wani sabani fiddini na addini fa amal ya rasulullah sai suka ce ka je ka yi aikin ka ala dini ka ga irin naka addini inna na amiluna ala dinina mu ma za mu je mu yi aiki irin na addinin mu wa tallakum dinukum wal yadin qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فالتقيموا إليه والتغتروه وويل للمشركين قل إنما
قل يا رسول الله كجايا مسو إنما أنا بشر مثلكم ni dai mutum nake kamar ku amma bambancin mu yuha ilayya ni Allah ya nemi ni wahayi annama ilahukum sani dai ubangijin ku ne wanda ni sani ilahun wahidun ubangiji ne guda ɗaya fastaƙimu ku daidaitu ilaihi zuwa ga Allah bil imani da bayar da gaskiya wa da'ati da yin biyayya wa tagfiruhu kuma ku nemi gafara Allah ga laifukan da kun kai wa wailun azaba ta tabbata kalimatu azabin cewa wailun kalma ce ta azaba ta tabbata lil mushrikina ga mushrikai su wane ne mushrikai anan allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun
allazina la yutuna zakata waɗanda ba su ba da zakka anan su ne Allah ya kira su da su ma mushrikai ne wahum su kafiruna hum kafiruna masu butulcewa suke bil ahirati da ranar lahira ta akidon wannan karfafawa ne na cewa duk wanda bai zakka mushriki ne innal ladhina amanu sanadai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati sun kai aiki na kwarai to lahum ajrun suna da lada gaira mamanunin wadda ba ta yankewa makadu'in ladar da ba ta yankewa wajen Allah